لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan uku shekara ta 1438 hijiriya wanda shine kuma ya dace da sha uku ɗin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida ko sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida muna darasi na biyu a cikin suratu ibrahim za mu tashi akan aya ta tara da taimakon allah tabaraka wa ta'ala arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب bayan Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan ya kawo kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam sai kuma ya shiga labarin ko kisar sauran annabawa da za su zo daga baya Allah ya ce alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum yanzu labarin waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba ai khabarul ladina min qablikum qaumi nuhin mutanen annabi nuh wa adin da adawa wa samud da samudawa walladina min ba'dihim da waɗanda suka biyo bayan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san iya adadin yawan su in ba Allah ba ma'ana mutanen da suke bayan nuh da kuma adawa da samudawa ba wanda ya san al'ummar da Allah ya halitta jama'a al'ummomi al'ummomi da ubangiji tabaraka ta'ala ya halitta in ba shi ba Abdullahi dan Mas'ud ya karanta wannan aya din da ya zo ta sai ce kazaban nasabun masu faɗin nasaba da danganta mutane wani dan wani wani dan wani su ce kaza kaza kaza kaza kaza suna faɗan na kowa ya ce to nan da ya kam sun yi ƙarya gashi Allah ya faɗi akwai al'umman da la ya alamuhum illallah kuma ka ce wani dan wani dan wani dan wani dan wani dan wani har ya tike zuwa ga kaza to ga wasu nan Allah ya ce ba wanda ya san su in ba shi ba kaga ashe ba wanda sai ba da labari akan waɗannan al'umma in ba shi ba abdullahi bin abbas yake cewa tsakanin annabi ibrahim da adnan shekaru karni karni talatin ne duk karni ɗaya kuma yana ɗauke da shekara ɗari la ya alamuhum illallah ga baki ɗaya wannan range din wannan lokacin ba wanda ya isa ce masu waye suka yi rayuwa in ba Allah ba shi sa imamu maliki ya ce baya son ya ji mutum yana danganta kansa zuwa ga adamu ya karahu an yansibal insanu aban ila adam wani ya danganta wani uba ya zuwa ce wai zuwa ga annabi adam saboda dole akwai wani yankewa ina fata ana fahimta akwai inkita la ya'lamu illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat waɗannan al'ummomi masu tarin yawa manzanninsu sun zo musu da hujjoji ad-dalalat al-wadihat hujjoji bayyanannu wanda sun fito fili karara amma abin tausayi abin bakin ciki faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka sanya hannayensu ko suka juyar da hannayensu a cikin bakunansu kamar yadda ake cewa abdu alaikumul anamila min al-ghais abdullahi dan masudi ce abinda ake nufi addu ala aidihim ghaizan ba rufe bakin kaf haka ake nufi ba a'a sun sa hannunsu ne suka rufe bakinsu kaf saboda bakin ciki da bacin rai shi kuma abdullahi dan abbas yake cewa a a lokacin da suka ji littafin Allah ne mamaki ya kama su kamar irin in an yi abin mamaki sai mutum ya kai ba haka ake yi ba to shine ma'anan faraddu aidiyahum suka juyar da hannayensu zuwa bakunansu in ji abdullahi dan abbas imam katada da mujahid yake cewa ƙaryata manzannin suka yi shine abin da ake nufi suka juyar da duk abin da aka zo musu da shi in manzo ya faɗa su ce ƙarya yake suka ce idan manzannin suka yi magana sai su musu haka ku yi shiru kuna ɓata lokacin ku ne bara mu amsa ba kamar yanzu kana nuna mutum ka ce shiru haka uskut mana ka daina ma magana ba ma ji ba ma ganewa duk fassara faraddu aidiyahum ne fi afwahihim suka juyar da hannayensu cikin bakunansu wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi mu mun kafirce suka ce mun kafirce da abin da aka turo ku da shi ko manzanni da annabawa wa inna lafi shakkin mimma tad'una na ilayhi murib kuma mu lallai muna cikin shakka da rashin amintuwa dangane da abin da kuke kira murib wato muna cikin shakka shi daga raibu ne mujibul lirribati mawqi'ul lituhmati wannan abin da kuke faɗa yana wajabta shakka sannan kuma dole mu tumce ku ba mu yadda da abin da kuke faɗa ba a nan gurin ya koyan uwana in kullu ayar Allah ya kawo mana wannan ayar cewa an yi wasu al'ummomi masu tarin yawa bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam da shuɗewar adawa da samudawa Allah ya bar wa kansa sanin adadin yawansu annabawa da manzanni suka zo musu suka ta ƙaryata su suka wulakanta su suka tozarta su to me su manzannin suka ce musu qalat rusuluhum afi llahi shakkun fatiris samawati wal ard يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ga abin da manzannin suka ce da su qalat rusuluhum afillahi shakun manzannin suka ce da su yanzu shakka kuke akan lamarin ubangiji ba ku yadda da Allah ba kuka karyata mu kuke sa hannun kuna rufe bakunan ku Allahn da yake fatiri samawati wal ardi mahaliccin sammai fatir khaliq wanda shine ya kirkiri halittan sammai gaba daya da kuma kasai gaba daya guda bakwai yad'ukum liyaghfira lakum yana kiran ku ne dan ya gafarta muku min dhunubikum daga zanubanku wannan min din sila ce kawai ka ce yad'ukum liyaghfira lakum dhunubakum ne yana kiran ku dan ya yafe muku zanubinku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma ya jinkirta ku zuwa ga wani ajali wani lokaci ambatacce ila hina istif- a istifa'i ajalikum lokacin da ajalinku zai cika fala yu'ajilukum bil azab Allah yana ta muku jinkiri ne ba zai muku gaggawa da azaba ba kowa zai ci gaba da rayuwa a cikin ku sai lokacin da Allah ya rubuta masa zai mutu lokacin da Allah ya kaddara masa zai mutu kuma idza jaa ajalullah in dai ajalin ubangiji ya zo to kuma ba a jinkirtawa ko da second ɗaya ne qalu sai suka ci in antum illa basharun misluna ku dinnan manzanni fa ku ba komai bane face mutane ne irin mu in antum ay ma antum illa basharun misluna ku ba komai bane mutane ne irin mu fa fi surati a wajen kama walastum mala'ika ku ba mala'iku bane wa inna ma kai abinda kuke so turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una so kuke ku hana mu shine tasudduna ku hana mu bi qaulikum maganganun nan da kuke faɗa so kuke ku hana mu abinda iyayenmu suka kasance suna bautawa burin ku kawai ku manzannin so kuke kore mu akan abin da iyayenmu suke bautawa fatuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujja mabayyaniya in kuna so mu karɓi sakon ku hujjatun bayyina ala sihhati da'awakum to me manzannin suka sake ce musu قالت, له قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allahu akbar manzanni wato sun gina akan haƙuri da juriya yanzu kaga an kai ne ko ni ne mutum sai gama cika ya kumbura zai faɗi magana mai zafi qalat lahum rusuluhum sai waɗannan manzanni na suka sake ce da su ban sani ko kuna fahimta na wannan al'ummomi da aka bada labari ja'atuhum rusulun bil bayyinat faraddu aydihim fi afwahihim din da aka ce la ya'lamuhum illa Allah kaga ba ga ma wani annabi bane ko ba ga ma wadanne mutane bane taro ne na jama'a ma'ana Allah ya dunkule mana a dunkule suka karyata annabawa to ga irin gogormayar da suka yi ce tsakaninsu da annabawansu da manzanninsu ku ba komai bane ba ku isa ku yi mana komai ba kuna so ku raba mu da abin da iyamu suke ne na bauta ku ba mu hujja sai manzannin suke ce a inna hanu illa basharun mislukum eh lalle kam mu din dai ba komai bane illa mutane ne irin ku an yadda ba aljanu bane mu ba ba mala'iku bane mu ba ba tumaki bane ba dabbobi ne bane ba ba tsuntsaye bane ba walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi sai dai kuma Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa muna shaida muku muna cikin bayin Allah da Allah ya musu baiwa mun fi ku da wannan falala mun fi ku da wannan matsayi duk da cewa mutane ne kaman ku amma Allah ya mana baiwar da bai muku ba ku ba laifi in Allah ya baka wani matsayi da wani falala akan wani ya dan zungure ka sai ka gaya masa ka ce alhamdulillah Allah ya mun ni'ima kaza kaza kaza na gode masa ka wuce ka tafi ka rabu da shi bin nubuwati wal hikmati Allah ya ba su annabta ya ba su hikimar zance ko kuma Allah ya barku da wauta da kafirci da shan giya da caca da fashi da makami da zina shirka bautar wani Allah bautar gunki manzannin suka ce muku Allah ya mana ni'ima da tauhidi da kaɗaita shi walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi kai ka san ma'anar wannan aya kuwa tana fada fadi walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama cikin bayansa aje wannan kisar a gefe ka ɗauki wannan aya ka ɗora ta a rayuwarka ta yau da gobe cikin danginka abokananka makotanka malamanka almajiranka mutanen garinku 'yan jam'iyyarka 'yan aƙidarka 'yan kasuwarka 'yan ma'aikatarka 'yan walakin Allah ya munnu ala man ya sha'u min ibadihi Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama cikin bayansa ba mamaki kanin ka fi ka wadata a gidanku walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi ba mamaki almajiranka da kai ka koyar da shi a jami'a ka koyar da shi a firamare ka koyar da shi sakandare ya zo ya graduating a gabanka kana nan kana fama da alli shi kuma ya zama babban minista ya zama babban mai kuɗi kuma ka je neman alfarma a wajensa walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi ba mamaki wani da ya maka wankin mota wani ya maka bayan fulawa a gidanka amma wallahi sai ka ga ya zama sarki a garin su kuma dole idan ka je ka ce ranka ya dade ka rusuna wajen gaishe shi kai masa gargajiya walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi ba mamaki matarka da take karkashin ka da kake bata kudin kayan miya da cefane Allah ya daga ta ya kai ta wani matsayin da za ta samu wani abu na duniya ya zama tana juya wata al'umma ko tana juya wasu nerori da daloli kai kuma kana nan kana zaune sunanka mai gida amma fa za ta baka umarni a je a yi kaza a yi kaza je ka bi umarninta walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadi idan ka ɗauki wannan wallahi za ka huta akar makalla ba ka da damuwa ba dalilin da za ka zo kana fushi da wani wai dan Allah ba shi wani abu bai baka ba ka tuna da walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadi ba wani damuwa ai aboki na ne ai tare muka taso aikin banza kuɗi hauka ne mu za a zo a nuna abu da mu waje kaza kaza yau in kuɗi ne ni na rike farin kuɗi ma a jan kuɗi ka rike ba faɗi ba mu zai nuna wa kuɗi kafin kai kuɗi mu ma mun yi kuɗin nan Allah ne dai kawai kaddara mana ba za mu yi kuɗin nan ba a kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri kada hassada ta shige ka kawai duk abin da Allah ya ba wani ba ruwanka ka ce ya Allah kai ka bashi ni ma ka bani in bai baka ba ba damuwa kar kai fada da shi ilimi amma da Allah wannan wani tare da muke da shi wallahi ajin mu da classmate dina ne waye zai shi ne waje zai wani wani yana wa'azi yana cewa ya san Allah yanzu wannan ne ya san Allah ba zai yi ba saboda abokinsa ne mai wa'azin ce wai abin nan shi ne wani ya zo ya tarar da wani wani malami sai irin abokanai ne haka to malami yana tare da almajiransa da ɗalibansa shi wancan ɗin abokin nasa yana zuwa sai ya daki kafaɗa sai ce kai ɗan iska ya ne sai ɗaliban suka ce kai ya haka haka malam me faru aka fara mangaransa ana abu ne ya haka haka sai malami ya ce ku haƙuri abokina ne ta ce to ya kamata ka sani Allah ya masa matsayin da yanzu ya wuce ka da kikirjinsa ka ce kai dan iska ya waye ai kwarai da gaske kai nesa ba ka ba za a gyara maka zama walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadihi bala abokinka ne kun yi aji dai kun yi makaranta da shi kun yi karatu da shi kun yi komai da shi Allah zai bashi wata irin dukiyar da wallahi idan kana son ganin sa sai ka sha bakar wahala da ko ta kila ma sai ka dake shi ka kwace alawa a hannunsa a makaranta amma yanzu gashi wani wai yayi kudin da ganin sa ma ba zai yi kudin shi ba a baka wayar sa ma ka kira shi ba zai yi ba classmate dina ne classmate a da ba walakin da Allah ya mun da ana mai shawo bin ibada to wannan ababin addini su manzannin suke gayawa mutanensu dan Allah ya kamata su waɗannan kafiran su su faɗa da manzannin nan cewa wai wal in antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una ya kamata su faɗi wannan sai suka ce da su wama lana wama kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah ai bai dace gare mu ba mu manzanni mu zo muku da wata hujja ko wani dalili in ba da izinin Allah ba duk wata magana in mun faɗa da izinin Allah ne da wahayin Allah kenan duk abin da muka ce ku yi ba mu ne muka ce ku yi ba Allah ne ya ce ku yi ya munnu alaman shawun kenan mu Allah ya zabe mu yana ba mu zance mu mu gaya muku ku ba ku da damar da za ku iya karban sako a wajen Allah dole sai ta hannun mu amma duk abin da muka gaya muku ku sani cewa daga Allah ne wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai mumine suke dogaro abinda ake nufi a nan duk abinda za ku yi mana duk abinda za ku faɗa duk makircin da za ku yi mana mu dai muna shaida muku mumine ne kuma ga shi kaɗai muka dogara kuma shi ne zai taimaka mana shi zai agaza mana malam me fa وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر وما لنا ألا نتوكل على الله suka ce yoye don me mu ko ba za mu dogara ga ubangiji ba wa kada arafna Allah na lala shay'an mu annabawa manzanni mun sani ba abinda muke iya samu illa bi qada'ihi wa qadarihi sai da hukuncin Allah da abinda ya kaddara wa kad hadana subulana ubangijin mu ya shiryar da mu hanyoyin mu na shari'a bayyana lana rushd ya bayyana mana shari'a wa bassarana tariqan najah ya nuna mana hanya ta tsira dan me ba za mu dogara gare shi ba wala nasbiranna ala ma azaitumuna kuma dan me yasa ba za mu yi hakuri ba ko mu ce da ku wallahi wallahi wallahi shine wala nasbiranna wallahi la nasbiranna wallahi ya ku mutanen mu ya ku al'ummata wallahi sai mun yi hakuri akan abin da kuke na cutar da mu wa alallahi fal yatawakkalil mutawakkilun ga Allah kadai masu tawakkali suke tawakkali ma'ana sun nuna musu wato ina neman ku fahimce ni ba kaga cikin wannan maganar mala akwai da'awa ta tauhidi kaga Allah fa aka gaya musu da ta Allah ba su yarda da shi ba suka ce musu ai ku mutane ne ba ku da komai a cikin ba su ansa sai da suka yi musu da'awa suka ce eh mu mun yarda mu mutane ne amma ku sani Allah yana yi wa wasu bayansa baiwa kaga an daɗa ja su ku yadda akwai Allah kuma ku yadda shi kaɗai yake iya yi wa bayansa baiwa kaji ɗaya sannan suka daɗa kiran su kuma suka nuna musu a to ai ga shi kaɗai ma masu imani suke tawakkali kenan akwai wani abu ana ce da shi imani kuma ana tawakkali ga Allah su masu imani suna tawakkali ga Allah sannan suka daɗa nuna musu duk su a matsayin cewa su waɗannan su ba su yadda akwai wani Allah ko ba su yadda akwai wani addini ba suka ce yau me yasa ba za mu dogara ga Allah ba kaga an dawo da su akan Allah ɗin kenan me yasa ba za mu dogara ga Allah ba alhali shi shiryar da mu wannan hanyar da muke kiran ku ashe akwai wani ubangiji da yake shiryar da su dama wannan sakon ake so a nuna musu akwai Allah ba shiryar da su kaɗai yayi ba shi Allah tabaraka wata'ala din shine kuma zai taimake su akan duk cutarwar da za a iya musu shi yasa suka ce su masu tawakkali ne kuma gare shi Allah din kaɗai suke yin tawakkali wai akwai wani abu kuma da ake ce da shi tawakkali dogaro ga Allah shi yasa malam duk maganar da manzo ko annabi yayi ya gaya wa mutanensa to wallahi akwai tauhidi a ciki malam suna da hikima ce ta daban da Allah ya ware su ya ba su mutanen kaje sun yi shiru malam me suke cewa وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد bari ku ji amsarsu bayan manzannin sun kai su bango ba abin da za su iya faɗa izgilancin ma ya gagara zuwa وقال الذين كفروا لرسلهم waɗanda suke kafirai ne suka ce wa manzanninsu lanukhrijannakum min ardina wallahi sai mun fidda ku daga garinmu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo kan hanyar mu addinin mu ko ku haɗa kayan ku ku fita ku bar garin nan ba garin ku bane ko kuma wallahi sai kun dawo kan addinin mu to fa'auha ilayhim rabbuhum sai gashi ubangijinsu su manzannin ya yi musu wahayi lanuhlikan na zalimin wallahi sai mun halakar da azzalamai mu kuma ba sun ce za su kore ku ba ba wannan kaɗai ba wala nuskinan na kumul arda min badihim kuma za mu zaunar da ku wallahi sai mun zaunar da ku a wannan ƙasar da aka kore ku ɗin bayan su za mu halakar da su kuma ku za ku zo ku miƙe kafa a garin zalika liman khafa maqami wannan hukunci zai tabbata ga wanda ya ji tsoron matsayina ko kuma ka ce tsoron tsayuwa a gabana maqami man khafa qiyamahu bayna yadayya wanda ya ji tsoron ya gamu da ni kamar yadda can yace wali man kafa maqama rabbih jannatan sai idafar qiyamul abdi ila nafsihi sayuwar bawa din zuwa kansa shi tabaraka ta'ala wa khafa wa'id kuma yaji tsoron iqabi na uqubata dama haka hujjar kafirai take haka hujjar azzalimi yake malam duk macuci makiyin Allah mai fada da addini in ka kai shi bango ya ga ba yanda zai da kai to ko dai ya halakar da kai ko ya turo a halakar da kai ko ya illatar da kai wannan abin duk an yi shi ana nan ana kan yi ko kuma ya yi kulle-kullen ya zai ya fitar da kai daga garin da kake din ko a yi kokarin a haɗa ka faɗa da almajiranka a haɗa ka faɗa a gida a yi ta rikici a gida suna can gefe suna dariya burinsu su kashe maka karsashi burinsu su hana motsinka ƙarfin da kake da shi kana isar da sako ɗin nan ana ji a ce an haifar maka da matsala a gida a ce ai wani ya samu matsala rikicin kuɗi ya haɗa shi da almajiransa shi kenan jahilai su ta zagi a gari ai wani ya samu matsala saboda ya samu matsala da mata larurar mata ta shige shi aiwa ne ya samu matsala ai an kama shi ya ci kudin masallaci shi ne ta abubuwan da ake yi kwarai da gaske to waɗannan da suka je da manzannin nan suka gaya suka ce to wallahi sai kun fita kun bar garin nan wai kuma sai a ce wai min ardina wai wai garin mu kaji sai ka ce manzannin ba a garin aka haife su ba wai kaga wai yau in ka zo da gaskiya kawai ka zama bako idan ka ce gaskiya ne sai wani ce ai ba kai ba dan garin nan bane laifin ka ka faɗi gaskiya makaryaci kuma ne ma ake ma a bashi ma indijin ya zauna a garin a ce dan gari ne haka suka gaya wa annabi shu'aibu lanukhrijannaka ya shu'aibu walladina آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا شعيب عليه السلام سكتي والله يا شعيب yanzu ya kai shu'aibu sallolinka su ne ta amurka suke umartanka kake cewa an natruka ma ya abudu aba'una mu bar abin da iyamu suke bauta mawa to wallahi ya shu'aibu sai ka haɗa kayan ka bar garin nan mutanen annabi ludu ma haka suka gaya mai wannan ba sabon bayi وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون Allah ce ba su da wani amsa jawabin mutanen annabi lutu cewa suka yi kai mutanen annabi lutu suka ce da shi kai lutu da kai da iyalanka kuma da ku bar garin na gaba ɗaya ba garin ku bane ku fita mutanen makka ma da manzon Allah ya haka Allah ce wa in kalu la yastafizunaka anil ladhi auhayna ilayka suna girgije ka kamar sa tumbuke ka kamar sa iyaye da kai dangane da aminal ardi li yukhrijuka minha kai la yastafizunaka dan su fitar da kai daga cikin wannan gari na makka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila lokacin da aka je umratul qadiyya akwai umratul hudaybiya da annabi ya so ya je umra mushirkan makka kafiran makka suka ce da muhammadu ba zai shiga makka ba ya gama shiri ya haɗo kayansa da shi da sahabbansa sun zo hudaybiya suka tsare su suka ce yau ba za ku shiga makka ba me ya faru ba za ku shiga ba aka kai ruwa rana aka tattauna aka tattauna suka ce dai bana dai ba za a yi ba annabi ya ce sabai shi kenan a zo a sulhu a zo a rubuta takarda ta yarjejeniya mun yadda ba za mu je ba za mu koma gida za Allah ce duk wanda ya zo da abin yanka ya yanka ta ku yi aski mu juya mu koma madina malam ga su ga makka suna hango gine-ginen makka kafirai suka ce wallahi ba za a shiga ba lokacin ba a da ƙarfi ba hali musulmin nawa ne a lokacin kafirai suka kewaye makarantar da makamai da abun fada suka ce in muhammadu ya shigo yau komai zai faru umar yana gefe ishi ya rasulallah ya manzan Allah ka ba mu wuri mu bude hanya ai duk wanda aka sa masa suna umar bai zama jarumi ba kash ai kwarai da gaske umar ai duk inda aka ga umar ya kamata ya zama jarumi ne na konewa urmus ya ce ba mu guri mu buɗe hanya ya rasu Allah kafirai suka zo suka ta kawo sharuɗa da dokoki da ƙa'idoji ya muhammadu ka yadda idan kuka tafi in ɗan uwanmu ya bi ka musuluncinsa bai yi ba dole ka dawo mana da shi kai kuma idan ɗan uwanka ya dawo cikin mu dole ka haƙura ka bar mana shi annabi ya ce ku je ɗin an yadda sallallahu alaihi wasallam umar ya ce ya rasulallah lima nu'ta danayya ya muhammad ya manzan Allah dan me zamu dauki gaskanci yaya waɗannan kazaman kafirai arna za su suna kafa mana dokoki su ce kaza kaza kaza ya rasulullah ya manzan Allah ba ka ce za mu shiga makka ba ba ka ce za mu shiga makka ba ka ba mu wuri mu shiga لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون yace za ku shiga amma ya umar na ce maka yau ko gobe za a shiga za a shiga kaji dattijo kaji magana ta dattawa kaji natsuwa umar yana abubakar yana gefe ya ji umar yana faɗin wannan maganar sai abubakar ya ce wa umar kai manzan Allah ne fa ma'ana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana fa da ra'ayi wannan abin da yake faɗa Allah ne ce ya gaya mana ka ji dattijo ai kwarai da gaske Umar shi kuma yajinsa yaji yaji yajinsa yasa kai dan gaba da gaba ne ne dama manzo Allah ce kai mazilna ba mu gushe ba muna cikin gaskanci a addininmu har sai lokacin da umar ya musulunta annabi ta addu'a a riwayar imam ahmad ya ce allahumma a'izza هذا الدين بأحب الرجلين إليك يا الله كدوكك وانا الدين دا مزاجي قدابي واندي كفسو أشكنسو دا أبو جعل دا كما عمر الله يكرب الدؤر manzan Allah akan Umar Umar ya zo musulunta a zaune ake malam ana rufe ko kiran sallah ba isa ya zo ai makkan nan ba Umar yana musulunta ya ce ah me ake nan ya ga sahabbai da manzan Allah da ana zaune a gida guda a shingi an zauna ana cikin gobe ce me ake jira ya ce ku tashi mu fita a je a yi duk abin da za a yi na da'awa a kira sallah a zo a kwalla kiran sallah wani ya fito ya ce ba za a kira ba shi yasa malam duk wata tafiya dole ne a samu masu yaji a cikin ku bai zai yi ba lami zalla gaba ɗaya bai zai yi ba fa Allah kuwa na'am akwai bukatar ustazai yan fi sabilillah yan sabru sabru a yaƙuri a yaƙuri akwai amma muna da bukatar masu yaji ai kwarai da gaske wanda ba kafin a bashi umarni ya je ya gabatar da abin da zai gabatar daga baya za a zo a yi masa fada saboda maganin tsageru marasa kunya yawa kaga barin ga maka wani abu guda a wannan umra din da aka zo an hana ko annabi ya ce a koma akwai kisa da yawa babu lokaci ba shi muke so mu kai gari shi ba bari tsallake shi ga inda muke so na kai shekara mai dawowa an ce za a zo a yi umra sun ba da dama a zo a yi umra suka ce ya muhammadu ka je za ka sake dawowa shekara mai zuwa amma shi ma kwana uku kawai muka baka kai da sabon ka iya kwana uku in kun yi a makka ku hada kayan ku ku fita annabi ya ce ba komai Allah ya kai mu shekarar ce aka dawo shi ce ake ce da ita umratul qadiyya manzo Allah ya zo shiga makka suka zo suka tsare suka ce ba za a shiga da makamai ba ba za a shiga da kaza ba a aje komai da komai sai dai kowa ya hau dokin su kora kuma su takobi guda daya manzo Allah ana cikin wannan yanayi ya ce a je makka a neman masa ma aure ya ce a je a nemo masa maimunatu bintul haris yana so zai aure ta wani abu sai annabi kafirai fa suna nan suna ta wulakanci suna bara a shiga ba za a shiga a kwana kaza ya ce ni aure ma zan yi a garin ba shi kenan ba aka nemo masa maimuna bintul haris tana zuwa aka ce mata manzan Allah yana neman ki da aure ta ce marhaba marhaba marhaba lale wodi lale barkidin lale shar wodi madalla in ji fulani in ji fulani kenan yau ba ta ce shi annabi ja'far ya tura kanin shi ko Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib tace to a gaya wa Ja'far ya gaya masa cewa ta wakilta al'amarinta ga Abbas Abbas din nan baffan annabi ne shi kuma Abbas yana auren yar uwar Maimuna da ita ce Ummul Fadli sai ta ce ita Abbas ne zai auren da ita Abbas ya ce to ai yayi kyau dama Muhammadu kuma dana ne dan haka Abbas shi wannan aure tsakanin Maimuna da manzan Allah aka yi aure a cikin wannan lokacin a wannan shekarar annabi ya zo yi umra ya gama suna yin dawafi kafirai manya-manya na makka da mushirkai duk suna zaune a nan kaba a lokacin kabar haka ake a cakuɗe kowa ya zo ibadarsa da gumakansu a rarrataye annabi ya umar sai abin nan da ya zo zai umara din sai ya ce wa sahabbai da za a fara dawafi ya ce kowa ya sauke kafadarsa ta dama ku cire su ga kwanci ku buɗe sosai su ga ƙarfin ya ce saboda an yada a makka cewa mu a madina zazzabin madina ya halakar da musulmi ba mu da ƙarfi ba mu da fawa to ku nuna musu da ƙarfinmu sannan kuma ma zagaye zagaye uku na farko duka da kofoti da sassafa za ku yi ga kwanji ga yap yap yap yap yap yap yap ka gane me yasa aka ce a bude su dama saboda su kuma suna zaune a gefe bangaren hagun kuma ka'aba ce nan dama kuma su kafiran ne suna ta kallo muhammadu ya zo ya yi dawafinsa da shi da sahabbansa aka yi kwanji malam ya ce an yi zagaye na hudu kuma sai a rufe to daga nan ne aka shar'anta in an yi in an zo dawaful kudumi to sai a cire kafadar a yi wannan kuma zagaye ɗaya na biyu na uku na uku an gama sai a mai da kafada duk wanda kaga ya je aikin hajji in dai ba a wannan dawafin ba kaga kafadar sa waje ta kuskure ba a bude kafada a filin arfa ba a bude kafada a mina dan babu alaka sauran dawafi da ayyuka da ake na aikin hajji ko umra ba a bude kafada duk wanda kaga kafadarsa a bude a wajen sa'ayi ko wajen shan ruwan zamzam kuskure yayi ba daidai bane kun fahimci sababin bude kafadar to wannan ribar kafa ce ku ajiye ta ana annabi alaihi salatu wasalam yayi kwana uku sai wani mutum kafiri ana ce da shi huwaitib da shi da wani wai suhaili sai suka taho suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam su bara ce sallallahu alaihi wasallam su muhammad da suke faɗa muna shiruka Allah mun haɗa ka da Allah ka haɗa kayanka ka fita kwana ukun da muka baka yayi ka fita wannan cewa ka fita din dan in fassara wannan aya shi yasa na kawo mana wannan kisar ɗabi'ar kafirai cewa suke a fita a basu garin su ka haɗa kayanka ka fita alkawarinmu ya yi kwana uku sun cika ba wani maganar zama yanzu Allah ya shiru a gefensa akwai sa'ad ibn ubada ne yana jin ko ibn mu'az ne ya juya ya kalli wannan kafiran ya ce ka zafta la'un malak ƙarya kake baka da uwa idan balarabe ya zo zagin ka na ƙarshe sai ce la ummalak kamar irin muguwar ashar ne yanzu da wani zai tukuikuya ya buga maka yace yanzu har kai ka isa ka ce manzon Allah ya fita ya bar garin nan har ka ce wai garin ku ne yace ba garin ka bane ba garin abu kazan ka bane iyayenka ba yace ba za fita ba to shi yasa nace ma muna da bukatan masu yaji dole ne kuma annabi ya yi shiru bai ce komai ba saboda kowa da amfaninsa da wurin aikinsa yi kwarai ko da gaske to ya ka gani shi annabi ba zai iya ce masa wannan kalmar ya ce ka zafta wala ummar ka annabi zai gaya mai ba amma yana da matasa yana da yara yana da mabiya yan ta mutu na gaskiya ba yan na'am na'am ba Allah wallahi su da gaske suke yi ba ba kai da wani masallaci lima ya zo na ta karatu ya ta zabga tila karatun qur'ani kaza kaza sai gafiya ta zo ta ratsa gafiya gudu in ga ma gaba aka baje aka bar liman sai wani ne mai dan kokari da yana jama'a dawo gafiya ce gafiya ce jama'a wallahi tallahi wallahi gafiya gaba ɗaya sun gudu sun tafi sun bar liman da tilawa to kaga ina za a ce wannan kaga akwai gyara ku da ya kamata ku tsaya shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ina abu rafi' ce gani dama abu rafi shi ne shi ma dan aikin annabi ne zuwa wurin maimuna annabi ya ce ka je ka shirya min matata za mu tafi sun kore mu sun ce mu fita ka je ka shirya min matata za mu tafi shi kina annabi ya ce sabai ku kama yin wuta ana cewa yanzu fitan za a yi yanzu kafin wannan annabi ya ce da su ya ce ya kai huwaito ya kai su haidu ya ce yanzu ku dan Allah ba ku da karamci ni da na zo na auri yar garinku ba za ku banna in tare da matata a garin ku ba in sa ta yi mana abinci kuma in kira ku mu ci abincin tare ba za ku bari ba suka ce ba za mu bari ba ka haɗa kayanka ka fita sai ce to a haɗa masa matarsa shi ya yi gaba bai tsaya ko ina ba sai wani guri da ake ce da shi sarif ya tsaya ya jira matarsa ta zo abu rafi ya taho da ita a hakan ma sai da suka haɗa yara matasa mushirkai wallahi aka ta wulakanci wa ita matar da wanda zai taho da ita da kyar bitamin wa'ana suka karasa wurin annabi sai yammaci lijis annabi ya tare da ita a wannan sarif din wallahi malam saboda abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam a rewa aka ce da daddaren kawai ce sabai ku hada mutum madina kawai ka duba duhun daji ka duba hanyar annabi ya ce kawai mu tafi da daddaren mu tafi kawai mu tafi madina saboda kafaran maka sun kore sun ce fita kar ka manta fa dan maka ne cibiyarsa da aka haife sallallahu alaihi wasallam tana maka iyayensa yan maka ne iyayensa su ne ma shugabannin maka amma yau an kawo lokacin da kawai saboda ya zo da gaskiya wai an kore shi a maka to haka ake yanzu nan da ka tsaya akan gaskiya sai a ce ai wai daga ina yake ne wannan sai an nemo asalin ka tushen ka sai a ce ba dan garin nan bane ya za a fidda kai to haka suke akram kallah mai Allah ce واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد Allah ya ce wastaftahu sai suka nemi taimako instansa Abdullahi dan Abbas ya ce waɗannan al'ummomi dan sun ce Allahumma in kana haula'i rusul sadiqina mu'azzab ay fa'adibna ka ji dan Allah shirme arnan nan kafiran nan sai suke wata mummunan addu'a mara daɗi ya ubangiji idan waɗannan manzanni da ka turo mana gaskiya suke yi to kai mana azaba ka ji shirme me kun ku ce ya ubangiji wannan manzannin gaskiya ne ka ba mu aljanna ka sa mu tuba arne ba kwakwalwa mushkila in dai gaskiya ne to kai mana azaba shine irin wanda Allah ya ce wa izgalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adabin alim a cikin anfal shine shan Allah ce wa kanu min qabli yasfu yauke wastaftahu sai suka fara neman taimako kalmar istaftahu nan suna neman taimako istansaru kenan yanzu wannan su suka nemi taimako mutanen ko abdullahi na abbas ce a'a manzannin ne suka nemi taimako lokacin da suka ɗauke tsammanin musuluntar waɗannan al'ummomi nasu sai suka nemi taimako a wajen allah cewa ya allah waɗannan mutane tun da ba su imani ba kai musu azaba kamar yadda nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka ولا يلد إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا kenan su aka nemi taimakon wasafta hudun a fassar abdullahi bin abbas manzannin ne kaga duka fassar ta hawai ko ba ka bane ba annabi musa shi kuma da ya zo kan mutane su ce rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim Allah ya ce qad ujibat da'watukuma fastaqima ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد dukkan wani jabberi mai girman kai anid mai kin gaskiya anad alhaqa almu'anid lilhaqi almujanib lahu wanda yake kin gaskiya ya tabe shine wa khaba kullu jabbarin anid kalmar aljibriya a larabci ana nufin talabul ulu neman daukakar da bai da iyaka shi yasa wannan kalmar aljabbaru ba wanda ya cancanta ya hau wannan sifa ɗin in ba Allah ba Allah shi kadai shine jabbar aljabbarul mutakabbiru shine mai waɗannan sunan nake ko wallahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم توي مي فارمالا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد wannan mai girman kai anidi mai kin gaskiya min wara'ihi jahannamu kalmar wara'ihi jama'a ana nufin amamihi ana ma'ana a gabansa ga wutar jahannama ba wai a bayansa ba kamar can inda Allah ce wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu kulla safinatin rasba a cikin kafi ko to kaga wa kana wara'ahum malikun ba ana nufin bayan su bane a'a gaban su akwai wani sarki yana kwatar dukkan wanda ya zo da jirgin sa saboda zalunci wa yusqa min ma'in sadid za a shayar da shi daga wani ruwa na silkamaki sadid ruwan diwa ka san me ruwan sadid malam shine ruwan da yake tsiyaya daga jikin kafirai in suka sha wuta suka sha wuta ka san malam nama in ka fara gasa shi ya gasu ya gasu farkon gasuwarsa za ga yana wani furtsar da wani ruwa ko to wannan shine sadid kafiri in ya sha wuta ya sha wuta zai rinka furtsar da wannan ruwan to wannan ruwan a jahannama taransa ake ana tare shi ana dura wa kafirai shi kuma wa yusqa min ma'in sadid mai tsananin zafi shi yasa Allah ya ce mai يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ haka za a yi ta dura masa wannan ruwa ya tajarra'uhu yana kwankwadan wannan ruwa ya tahassahu wa yashribuhu la bi marratin wahida yana sha da wahala ga zafi aka ce kwanan da kawai za a doro masa ruwan wallahi kafin a kawo tiririn ruwan sai ya zubar da naman fuskarsa ga baki daya yana shan sai yana faffarke masa hanji yana zubar da shi wala ya kadu yusigu baya iya hadiyan ruwan saboda wahala shine la yujizuhu kenan yatajarra'uhu wato irin da kyar yake shan abun wala ya kado ya uku ruwan baya iya tafiya shine can Allah ce wasu an hamiman faqatta'a am'a'akum an shayar da su ruwan zafi a jahannama ana shayar da mutane ruwa mai zafi mai tiriri ko shayi ne mai zafi idan ka sha ya kona maka harshe sai ka ji ba da daɗi wa in yastaghi so yughasu bima'in kalmuli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa idan yan wuta suka ce ya ubangiji ishruwa ishruwa ishruwa wa in yastaghisu yughasu bima'in sai a taimaka musu a kawo musu wani ruwa mai zafi ruwa mai wari ruwa mai ɗoyi ruwan ciwo sannan ana shan sai na kwaran yadda fata naman fuska duk isa sharabu wa sa'at murtafaka wa ya atihi al-mautu min kulli makan sababban mutuwa suna ta zuwa masa ko ka ce radadin mutuwa suna zuwa masa hammul mauti alamul mauti min kulli makanin ma'ana wai gangan jikin akram kalla ai ba wani mutuwa ai an gama mutuwa ba ya mutu ya zo ya shiga jahannama ba to ai yanzu wai wai saboda tsabar azaba sai ji kamar mutuwa zai kuma alhalin ba mutuwa zai ba shine Allah ce wa ma huwa bimayyit ba mutuwa zai ba shi yasa Abdullahi dan Abbas ke ce asbabul mauti ne min kulli jihatin zai zo masa an yaminihi wa shimalihi gashi alamar in yana ganin zai mutu dama da hagun ɗinsa wa min fawqihi wa min tahtihi ta samansa ta kasansa wa min quddamihi wa min khalfihi haka ta gabansa ta bayansa haka imamul qurtubi ya fassara wannan aya a cikin tafsirinsa amma wa ma huwa bi mayyit shi ba mai mutuwa bane ballantana ma ya mutu ya huta wa min wara'ihi adabun ghalis sannan wara'ihi a gabansa wannan wara'a din ma gaba ne a gabansa kuma ga azaba shadid kenan shine galis azaba mai kauri azaba mai tsanani me al azabul galis malam al khulud fi nari dawwama a cikin wutar jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka raba mu da wuta ka raba mu da azabar wuta ya Allah ka dauki ranmu muna musulmi masu imani ka yafe mana kurakuran mu ka samu cika da imani ka sa aljanna ce makomar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh